أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkato alhamdulillah mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna tara ga watan ramadan hijira nan ne muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da 31 ga watan march na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na littafin shekul islami wa sa'adat al'anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu da ake ce masa ruhul adab lima hawa min hikamin wa adabin lura da littafin nan na sharhi na lubbul lubbi a muna cikin baitukan da shekul islam wa sa'adat al'anam alhaji ibrahim inyas radiyallahu anhu yake cewa idza talibta matlaban adimtahu fadiruhu yadri wa ma daraita idfa'u ma yadurru lutfan minhu la tattayi man ilahana fatukzala wanda mai lubbin lubbi yake cire mana ma'anan waɗannan baituka cikin matsalab idan kana da abun nema ka nema ka rasa Allah shi san cutar wannan abun kai baka sani ba Allah yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausawa da zare shi kar ka tumi Allah balle ka tozarta to sai ke gaya mana cewa mai nema a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai wasu yanayoyin da ake so ya yi to muna cikin haka idan ba a manta ba dai jiya mun tsaya cikin kissar Salabatu bin Hatib wani sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi ya roki Annabi sallallahu alaihi wasallama ya roka masa Allah Allah ya bashi dukiya Allah bashi dukiya tunda ana cikin maganar matsalab ne idza talibta matlaban idan kana neman abu nema to sai ya ce ya rasulullahi ka roka min Allah na samu dukiya aka gwada masa ba wannan ya kamata ya roka ba amma ya dage a kai har aka roka masa ya samu dukiya din to bayan ya samu dukiya kuma abin da zai same shi ya same shi annabi sallallahu alaihi ya aika akan ya bada zakka ya ki ya bayar bai bayar ba sai ayoyin alqur'ani suka sauka a kansa inda Allah tabaraka wataala yake cewa wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi la nasaddaqanna wa la nakunanna min as-salihin falamma atahum min fadlihi fabakilu bihi wa tawallaw wa hum muridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim إلى يوم يلقونه بما أكلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون bayan an riga an aika wa Salabatu bin Hatib ya bada zakka ya ki ya bayar sai ayoyin alqur'ani suka sauka a kansa Allah tabaaraka wataala yake cewa wa minhum a cikin su akwai man ahada Allah wanda zai alƙawari tsakaninsa da Allah da ina tana min fadlihi wallahi idan aka bashi daga falalan Allah din nan da na saddaƙan ne ya ce zai yi sadaka zai ba da zakka kenan wala na kunan na minas salihin kuma zai kasance a cikin bayin Allah na gari falan ma atahu min fadlihi yayin da aka bashi daga falalan Allah bakilu bihi sai ya rowa da abin da aka bashi wa tawallau ya juya baya wa hum mu'ridun ya kauda kai fa aqabahum nifaqan duk da an kawo mu a cikin jam'i ne sai Allah ya biyar musu da munafurci wato biyar musu da munafurcin da suka kulla a cikin zuciyarsu ila yawmi yalqawnahu zuwa ranan da za su haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala bima akhlafu Allah saboda sabawa da suka yi na alƙawarin Allah ma wa'aduhu abin da suka yi alƙawari a kansa wa bima kanu yakzibun da kuma abin da suka kasance suka ƙaryata to wannan ayoyin ana maganan Hatib ne ana maganan Salabatu bin Hatib ne amma kuma magana ta kunshi kowa shi Sa'alaba kamar da makaranta ya zo ya ce ya rasulullah ka roƙa min Allah Allah bani dukiya talaucin nan ba zan iya shi ba a bani dukiya nake so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a ka zauna yadda kake nan yafi maka har a wani wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yanda makaranta din yake ga masa ba za ka dage ka zama iri na ba ni da zan ga dama yanzu duwatsu ma inda ce su zama zinari da azuba za su zama amma kamar ya zo ya dage dai sai ya ce wallahi in aka bashi dukiya zai ba da haƙƙin Allah duk wani haƙƙi zai bayar to shikenan shine sai wannan ayat ta sauka bayan an nemi haƙƙin ya bayar ya gagara bayarwa Allah ke cewa minhum man ahada Allah a cikin su zaka samu wanda zai yi alƙawari wa Allah ya dau alƙawari yayi alƙawari to ɗaukan alƙawarin nan za ka samu mutum ya ɗauki alkawari tsakaninsa da Allah zai aikata abu to ana nema a cika wannan alkawarin nasu da yi tunda alkur'ani ya ce a wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula ku cika alkawari dan alkawari abun tambaya ne yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatiran suna mi suna cika alkawarin bakancen da suka dauka zan yi abu kaza to suna cikawa ba sa bari wa aufu bi ahadillahi idza ahadtu ku cika alƙawarin Allah lokacin da kuka dauka in kun dauki alƙawari to ku cika ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ya ku bani isra'ila ka gani ana ga musu zuma ku tuna ni'imar da na muku sannan ku cika alƙawari na ni ma zan cika muku ta zo haka duk inda aka magana alƙawari ana magana mutum ya cika alƙawarin da ya ɗauka to shi wannan bawan Allah ya ɗauki alƙawari ko irinsa masu irinsa sun ɗauki alƙawari cewa in Allah ya ba su daga falalarsa za su ba da sadaka za su ba da zakka sannan za su kasance a cikin mutane na gari idan Allah ya ba su za su yi haka yayin da Allah ya ba su daga cikin falalar tasa sai suka yi rowa suka hana suka juya baya suka ƙi su bayar. To me nema lokacin da yake nema da shi wace za ta limta matsalaban adin tsibudin lokacin da ka zo kana nema ka rasa din shi Allah tabaraka wata'ala ya san yanayin da zaka koma in aka baka ya san yadda zaka zama in ka samu amma kai baka sani ba kai baka san meye zai zaka zaka zama ba in aka baka din saboda ka shi Allah da ya san yadda zaka koma in ya baka sai ya iya hana ka wannan hana kan shi ne yanayin da ya dace da kai ko ka je ka roƙa ba a baka ba to sai ga mutum wai ya kai matsayin saboda tsabar nema sai ya yi alkawari tsabar yana so a bashi sai ya yi alkawari ya ce in aka bashi zai yi abu kaza ya kira wani abu ya ce zai yi an bashi abu kamar yadda shi wannan salabatu bin hatib yayi yace ya rasulullah wallahi in aka bani dukiya zan ba da zakka a ciki duk wani haƙƙin Allah zan bayar da aka bashi dukiyar ta yi yawa ta yi yawa kamar yadda muka karanta tun yana zuwa sallah har yana zuwa ana azhar da lasar da shi magariba da isha ba a yi da shi da asuba ba ya zuwa daga baya sallolin su gagara sai juma'a kawai yana zuwa juma'a yana zuwa juma'a amma ta gagara saboda dukiyar ta yi yawa ba zai iya zama a cikin gari ba da aka aika masa ya bada zakka sai ya ce kan shi wannan kawai haraji ne aka dora masa shi shi an dame shi bai bayar ba amma lokacin da bashi da shi yana cewa in Allah ya bashi zai fitar da haƙƙin Allah a ciki kuma zai kasance cikin bayan Allah na gari haka ya fara amma hakan ya faru hakan bai faru ba sai ya gagara bayarwa to karatun nan yana kansa yana kan kowa duk wani mai nema da shi yace idza talibta matlaba idan kana da abun nema ka rasa abu to Allah shi san cutan wannan abin kai baka sani ba kar ka je ka dage ko kar ka je ka tashi ka ce sai an baka wataƙila in aka bakan sai ya zama fitina a gare ka sai ka fada cikin wani hali in dai na samu abu kaza kai ma zan maka kaza kai ma wane zan maka kaza kai ma wane kai ta ƙarya ka ce wadu za ka yi wa mutane ku bari dai abu kaza ne ya yi kusan samuwa in dai na samu zan yi kaza zan yi kaza to abin da ya fi faruwa shine ba kowa yake iya samu ya yi ba shi abin da fi faruwa zai yi alƙawari wa Allah cin Allah ya bashi dukiya zai yi abu kaza sai Allah ya bashi dukiya zai gagara yin abu kaza zai fada kaga dai wannan ya cin Allah ya bashi dukiya zai fidda zakka amma zakar ta gagara ya gagara fitarwa to balle yin alƙawari alƙawari ya ce zan baka naira kaza a cikin dukiyar da aka bani ba kaga ai magana ne kawai to ba kowa bane Allah zai bashin sannan kuma ya bashi damar fitarwa din wannan mutumin yace in Allah ya bashi zai fidda zakka zai zama cikin bayan Allah na gari zai yi taimako zai yi duk abin da ake nema sai Allah ya ce falama ta min fadlihi yayin da Allah ya bashi daga falalarsa bakilu bi sai rowa da shi sai rowa ya ƙi bayar sai rowa ya ƙi bayar wai abun da ba naka ba kana rowansa abun da ba naka ba kana rowansa ai daga falalan Allah ne zaka samu Allah cikin falalarsa ne zai dauka baka amma sai ka yi rowa sai ka hana wani a ce ka taimaka wani ka bashi sai ka ki kuma kana tsammani kai din naka ne na Allah ne ai ba naka bane an kawo ne ya zo ta hannunka abu ta hannunka ya zo kuma kana nan kana raye in Allah ga dama sai ya karbe kayansa in Allah ya karba ya karbe wa zai baka ba wanda zai baka jama'a ita ce wani fada yayi arziki da fa wani mai arziki ne amma yanzu kuma babu a rasa me yayi ma a to wani kan yaye ne abun ya karye ne a ta tunanin me kuma haka Allah ya ya karbe kayansa duk yadda za a dora shi ba zai doro haka zai zauna a karye su ne riya Allah riga karya shi to da Allah ya bashi daga falalan nasa wani sai ruwa kuma sai ya ki ya kame hannu sai ya ke bayar ya kau da kai ya juya ya ce shi ba zai bayar ba to mutumin da ya zama haka kaga ya fada cikin zirin munafukai kenan tunda cikin alaman munafiki shine wanda yayi alƙawari ya karya wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari sai ya karya alƙawarin nan ba zai cika ba to yayi alƙawari in Allah ya bashi zai bayar daga farlan Allah kaza kaza kaza Allah ya bashi kuma sai ya rowa yake bayar to kaga ya saba alƙawarin Allah kenan ya zama munafiki dalilin haka fa qawhum nifaqan fi qulubihim sai Allah ya sanya a cikin zuciyarsu munafurci yana zuwa a cikin zuciyarsu dan ba su yarda ba dan da sun yarda ba za su saba alƙawari ba za su bayar amma sai suka ki su bayar har zuwa ranar tashin alƙiyama za su gamu da Allah kuma Allah zai musu hukunci akan saba alƙawarin Allah nan da suka yi na cewa in Allah ya ba su za su ba da taimako za su yi abin da ya dace a ciki tunda suka saba to za su gamu da Allah akan ƙaryata wannan da suka yi to wannan shi kansa Sa'alabatu bin Hatib da dume kokoyon halinsa wanda yake fite fite nema yana ta nema yana ta nema sai Allah ya bashi da Allah ya bashi ya ce ai zai bada haƙin Allah zai yi kaza zai yi kaza sai ya kiyaye to ya fada cikin wannan zuri kenan ya fada cikin waɗannan mutane in mutum ya riga ya fada cikin nan kuma kaga aiki ya lalace masa ba a so mutum ya zama haka in ya riga ya yi alkawari in Allah ba shi zai yi ba wai ma wa Allah ba tukunna ko bayin Allah ba ma maganar yi wa Allah ba yi wa bayin Allah kai ne yanzu kace ina tsammani zan samu dukiya da ta kai naira kaza zuwa gobe ko zuwa jibi idan na samu ka zo ka karbi naira kaza a ciki zan baka sai da na samu ka zo sai sai na ce yaya dai ne me faru ne a maganar da alƙawarin da kai jiya ne ka ce in ka samu naira kaza na zo ne eh na samu amma gaskiya yanzu eh mana yanzu ba zai yiwu ba gaskiya ba zai yiwu ba kaga wannan kana kana yin haka to ka ci da kanka cikin dukiyar kai kanka tukunna ka fita saboda kana tsammanin dabarun ka ne da wayon ka ya jawo ka samu Allah ya baka da falalarsa kuma kai rowa daga lokacin da ka fara rowan nan to daga lokacin kana fidda kanka a ciki ne kana fidda kanka a ciki shi mai rowa wanda ya samu abin da bai samu ba gani yake yi wai dabarunsa ne da wayonsa da iyawarsa ya jawo ya samu tsammani da yake kenan ko babu wannan ko da babu wata dabara babu wata iyawa Allah ne daga falalarsa wabta gumin fadlillahi ku nema daga falalan Allah to falalan Allah ne kawai Allah ya ga dama ya dauka baka amma ba wani ba wani ba wani abun da kai ka jawo wai ba abun da ka jawo zaka samu in dagiya ne da dagewa cikin nema akwai wanda yake iyawa akwai wanda yake iya dagewa in dabara ne da zakin baki da da yanda za a zauna da masu sai da abu customers yanda ake yi da su ya fi ka iya komi in mu'amala ne ya fi ka iyawa ya fi ka iya komi yadda za a zauna da jama'a duk ya fi ka yanda za a iya samu karbuwa duk ya fi ka amma ya buga ya buga bai samu ba kai kuma ga kanan ba yadda kake baka iya ba kuma an baka kaga wannan sai ka gane cewa ashe ba dabarar ka da wayo ka ne zai jawo ka samu Allah ne in ya ga dama daga fadarsa sai ya dauka ya baka amma dan adam saboda mantuwa a hakan sai sai ya dawo ya ce shi ne shi yayi abunsa shi ya tara kayansa shi ne kaza kaza saboda haka ba zai bayar ba ya hana to in ya hana kuma ko alƙawari yayi wani Allah zai masa azaba a kai balle kuma alƙawari wa Allah mutum ya ce alƙawari wa Allah in Allah ya bashi dukiya iri kaza zai yi kaza zai yi kaza Allah ya bashi kuma ya yi sannan ce mana wa inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun min aqaribi sa'alaba فسمع ذلك فانطلق حتى أتى ثعلبة فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله قد منعني أن أقبل منك صدقتك فجعل يحثو على رأسه التراب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطئني فلما أبى أن يقبض منه شيئا رجع إلى منزله to an ci gaba mu an ci gaba da bamu labarin Salabus yanda rayuwarsa ta kasance kaga dai ga ayoyi su sauka akan sa akan ya ce in Allah ba shi daga falalarsa zai ba da haƙin Allah a ciki Allah ya ba shi ya ke baya to in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min aqarib Salaba a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutum wanda makusanci ne na shi wannan Salaba din fa sami'a zalika sai ya ji waɗannan ayoyi lokacin da suka sauka fan talaga ta ta salaba sai ya tafi har ya samu salaba ya ce masa ka kade an gama da kai kai kan fa qala wai haka ya salaba ya ce kai tunka ya salaba kad anzalallahu fika kaza wa kaza Allah ya saukar da kaza da kaza a kanka tunda ka ki ka bayar Allah ya saukar da abubuwa a kanka fa karaja salaba ta ta atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai salaba ta fito har ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ko ya ki zuwa saboda kuɗi dukiya ta masa yawa bai iya zuwa ba sai a lokacin yazo fasalahu an yaqbila minhu sadaqatahu sai ya roki annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka karbi sadaka ta mana karbi kin zakata mana fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna allaha qad mana'ani an aqbala minka sadaqatuka lalle Allah ya hana ni na karbi zakkarka ko sadakarka Allah ya hana ni na karbi Allah ya ce kan na karba cin da ka ki ka bayar shikenan ba magana faja'ala ya hasu ala ra'si turab sai ya sanya sai ya tashi yana diban kasa yana watsawa kansa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi yace haza amuluka wannan dai aikin ka ne kar amartuka falam tuqini na umurce ka ika min biyayya falamma aba an yaqbida minhu shay'an yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki karban wani abu daga wajensa raja ila manzilihi sai ya koma gidansa ya je zauna ya haƙura to ana akwai darasi da yawa kaga daga farko da ya samu dukiya din nan ta masa yawa har ya zama baya iya zama a cikin gari annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa ya bada sadaka ya bada zakka yake bayar sai ayoyin alqur'ani suka sauko a kansa ga sunan mun karanta su cewar ga yadda zai ga yadda labarin sa yake ya ki yayi kuma zai je lahira zai gamu da fishin Allah sai wani dan uwansa yana zaune ayoyin suka sauka sai je ya same shi ce tab ayoyi sun sauka a kanka akan hana zakkan nan da kai ayoyi sun sauka a kanka da ya ja ka sai da zo samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi to ai gani nan nazo yanzu kam naji an ce ayoyi masu sauka kai na yanzu nazo ni dai yanzu ga ga zakan na kawo annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya hana ni na karba Allah ya hana ni na karbi dukiyarka ba zan karba ba Allah ya hana ni na karba ba zan karbi sadakar ka ba zan karbi zakar ka ba to anan ana gaya maka cewa shi abun da zaka yi nan ana yin sa ne a lokacin farko a lokacin farko ake yi ko a lokaci na farko ake yin abu ba a lokaci na biyu ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi yace as-sabru inda sadamatil ula ana yin hakuri ne lokacin da aka maka abu ba bayan an yi abu ne zaka yi hakuri ba a lokacin da aka yi lokacin zaka yi hakuri to lokacin da ake nema abu a wajenka a lokacin ake nema a lokacin zaka yi ba daga baya zaka yi ba in kai daga baya zama kin banza na lokacin ne kaga yanzu da aka aika masa aka ce ya bada zakkarsa da ya bayar da shi kenan amma sai ya hana yace ba zai bayar ba da yace ba zai bayar ba ayoyi suka sauka kansa gashi nan ya zama munafiki zai je gamu da Allah sai ya zo yace yanzu kuma zai bayar kaga ya yakin banza to ba a so in zaka yi taimako ko zaka bada haƙƙin Allah sai ka yi wasu abubuwa tukunna ka yi in dai aka ce lokacin yi yayi ka yi kawai kaga ai ya dawo ya ce gashi zai bayar amma ba za ka rawa ba to wannan an masa ne shi a zahiri da yake zaune da Annabi sallallahu alaihi wasallam kai yanzu in kai ne wa zai maka ka ko kai ba wanda zai maka kai kai ne yanzu an ce ana neman taimako ka bayar sai ka ce kai ba za ka bayar ba aikin banza kawai duk an takura maka lokacin da kai kudin mutane suna ina kaza kaza kaza kai maganganun ka yadda ranka yake so ka faɗi duk abin da zaka bada aka yi aka kace kai ba kar adame ka ba za ka yi ba sai daga baya sai ka dawo ko sai daga baya ka dawo sai ka ce to gashi dai ka ba ka ga ba a gaban Allah bane wallahi ce ka tafi za ka karba bani dai ya bar amma sai ya maganganu ya menene tukunne ba to Allah bai karba ba Allah bai karba ba ka bar amma Allah bai karba ba saboda haka wannan bayarwar na daga bayan nan ba zai maka amfani ba kariya ka bata kanka to wannan bawan Allah ne saboda jarrabawa a nuna mutane yadda abun yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake karba yadda yi kasa yana watsawa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da ya rige nasa kai komai ba ka gani tunda ya riga ya bata farko yanzu duk abin da zai yi babu to shi yasa ake so cikin dukiya in Allah ya baka ka bada haƙƙin Allah kar ka kuskura kai kuskure dan in ka kuskura ka bata to zai wahala gyaru in ka je ka bata shi to ya ɓaci kenan an gama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan dai aikin ka ne na umurce ka ki ka bi umurni na saboda ka je ka kawai kai ka sani yana diba kasa na watsa jikinsa ya tafi kaga ya riga halaka kenan ya koma wajen zaman sa ya zauna wa gubi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa lam yaqbal minhu shay'an annabi sallallahu alaihi wasallama har ya bar duniya bai karbi komai a hannun salabatu bin hafiz ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya duniya ba karbi komai a hannunsa ba kullun yazo ka za ta ai kakan banda kai je kada ka hanka ka ji kaka ba za ka rawa kaga da tin bugun farin nan ya bayar da hankali sa kwance ba karba ba to bayan an yi haka ata ababakarin hina sukulifa fa qala qad alimtu manzilati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'i min al-ansar faqbil sadaqati fa qala abubakar radiyallahu anhu lam yaqbal minka rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa aqbiluha ana yace sai zo ne sai na abubakar ata ababakarin hina sukulifa sai zo wajen sayyidina Abubakar lokacin da aka nada shi khalifa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati fa qala sai yace masa qad alimtu lalle ka sani manzilati yadda girma na matsayina yake faɗa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'i min ansar sannan ka san matsayina a cikin ansar saboda haka faqbil sadaqati ka karbi zakata ga sanan na kawo ta ka karba fa qala Abubakar radiyallahu anhu sai sai Abubakar yace masa lam yaqbilha minka rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsiya da aminci Allah su tabbata gare shi bai karbi zakkarka ba wa ana aqbiluha ni na karba wa aqbiluha ana ni na karba ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai karba ba yace a ni ba zan karba ba kaga dai abu ya zama ya zama masa kaya kenan sai na Abubakar bai karba ba fa gubita Abubakar wa lam yaqbal ha falama walla Umar radiyallahu anhu atahu aka karbi sai na abubakar har sai na abubakar Allah ya karbe shi wa fati ba karbi zakkan wannan bawan Allah ba ko sau daya ba karba ba falamma walla umar da aka nuna sayyidina umar ya zama shine khalifa sai ya zo wajen sayyidina umar nan ma da ya zo faqala sai ya ce ya amirul mu'minin iqbil sadaqati faqala lam yaqbilha minka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala abubakar wa ana aqbiluha minka falam yaqbilha to shi dai salabatu bin hadib har sai na abubakar ya rasu ya yi wafati kullum shekara zai ɗauko dukiyarsa ya kawo zakarsa amma sai na abubakar bai taɓa karba ba tun da ya hana a zamanin alaihi sallallahu alaihi wasallam zai bayar ba kaga dai daga baya ya zo ya bayar daga baya amma ba a karba ba to aka ki karba a zamanin annabi saboda an je na farko an ce bari yaki daga baya dai ya kawo alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya riga ya soki ayoyi akan ka ba ruwan mu da kai ka je ka sai na abubakar a zamanin sa ya zo ya ɗauko zakar ya kawo ya ce masa a annabi bai karɓa ba ni na karɓi zakar ka ba zan karɓa ba jika to sai na umar ma yanzu gashi shine khalifa a lokacin ya zo wajen sai ya ce masa ya amil mu'mini ikbi sadaqati ya kai amil mu'mini ka bi zakata kaga jarabawa ta Allah gashi an bashi dukiyar ta yi yawa ya gagara zuwa sallah sallan juma'a ma ya daina aka aika masa aka ce ka bada zakka ce kai shi ba za a dora masa haraji ba shi ba zai bayar ba to yanzu kuma gashi nan ya zo ya fada yanayi ga dukiyar yana zuwa da ita ana yin karba kuma shikenan sai na umar ya ce masa lam yaqbil haminka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai karbi zakkarka ba wa abubakar sai na abubakar bai karba ba wa ana aqbilu haminka ni kuma sai na karba annabi ya ki karba sai na abubakar ya ki karba ni kuma na karba falam yaqbilha sai na umar ma bai karbi dukiyarsa ba bai karbi zakarsa ba fa da umar wa lam yaqbilha summa walla usman radiyallahu anhu fa atahu fa sa'alahu an yaqbila sadaqatahu fa qala lam yaqbilha minka rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wala abubakar wala umar wa ana aqbiluha minka falam yaqbilha wa halaka sa'alabatu fi khilafati Usman radiyallahu anhu yace sai aka karbi sayyidina Umar sayyidina Umar har yayi wafati ya rasu bai taba karban zakkar sa'alabatu ba ko sau daya summa wallahi Usman aka nada sayyidina Usman fa atahu sai zo jin sayyidina Usman fa sa'alahu an yaqbila sadaqatahu sai roke shi yace da Allah ka karbi zakata mana ka na kawo shekara ta yi na kawo zakka ka karba faƙala sai ce lam yaga bilhamin ka rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi tsiya da mutalar sabbata a gare shi bai karbi zakkar ka ba wala abubakar abubakar bai karba ba wala umar umar bai karba ba wa ana gabilu hamin ka ni sai na karba ji sai na usman falam yaga bilha sai na usman bai karba ba shi ma wa halaka fi khilafati usman radiyallahu anhu sai ya halaka shi salaban kenan ya bar duniya ya rasu a zamanin sayyidina usman To, a nan dai ya ce mana, Tara kaifar takabar rajul su al'adar talab. A nan za ka ga abin da ya samu mutum na mummunan ladabi a cikin nema. Faɗara da an anil hadara, sai aka kore shi daga halalan Allah. Walillahi darul kalam, kalam sami'ahu imamul kushairi an ustaz abi aliyin rahimahumullahu ta'ala, wal kalamu huwa ترك العدب موجب يوجب الطرد فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب yace mana anan wajen shi wannan mutumin sai aka kore shi daga hararan Allah tabaraka ta'ala yace Allah ya san ma'anar maganar Imam al-Kushairi da yake faɗa a cikin maganar Ustaz Ali da yayi a cikin littafin sa maganar ita ce rashin barin ladabi yana wajabta mutum a kore shi daga fadan Allah tabaraka ta'ala sannan faman asa al'adab wanda ya muna da ladabinsa alal bisati a fili a bayyane radda ila albabi za a mai da shi farko a mai da shi can baya in aka mai da shi can bayan kuma du waman asa al'adab alal babi wanda aka mai da shi farkon tafiya ya sake muna ladabi a wajen radda ila siyasati dawabi za a mai da shi kaman dabba to abin da ya faru anan shine kaga wannan bawan Allah ne abin da ya same shi kamar da muka karanta a baya lokacin da yazo jan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kudi nake so ne dukiya nake nema Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba shi ya ga yanayin sa sai ya ce masa a ya ce masa a ba sai ba sai an roƙa maka Allah ka zama mai dukiya ba ka haƙura ya matsa ya matsa ya matsa ya matsa shi dai a bashi shi dai a bashi sai annabi sallallahu alaihi wasallam har yace ya rasulullahi wallahi aka bani dukiyar nan zan bada haƙƙin Allah a ciki in dai aka bani sai aka bashi da zama mai dukiya yana fita sallah azhar da lasar da magriba da isha ana yi da shi salloli zuwa gagara sallan juma'a yana zuwa ta gagara sai aka aika masa ya bada zakka sai ya ke bayar ya ki bayarwa ya ce shi ba an dame shi shi ba an dora masa haraji shi kaza kaza kaza shi mene ne ya ki bayarwa kaga anan ya munanta ladabi a hanya biyu lokacin da yazo ya ce yana so a roƙa masa dukiya da aka ce masa a'a me ya kamata yi sai ya haƙura sai bai haƙura ba to lokacin da kake neman abu kowane iri ne lokacin da kake neman sa Allah yana duba yanayinka ne kuma Allah yana iya sanar da bayinsa yanayin naka kamar yadda muka karanta ba mu mamaki bane yanzu kana kana so ka nemi kuɗi sai ka je ka samu wani wanda shi sana'ar sa ce wannan sana'a sai ka ce da Allah ina so zan yi sana'a iri kaza shi kuma ya san ka ya san yanayin da kake ciki ya san halin da kake sai ce gaskiya ba za ka yi ba a bazan nan ba layin ka bane ka bar shi ka je ka yi abu kaza sai ka ki ko sai ka ki ka ce a kai lalle wancan din za ka yi da Allah za ka yi nasara ba za ka yi nasara ba in ka zo ka yi asara sai ce to ai daman na gaya ma ko to shi Allah tabaraka wata'ala ya san cikin da wajen kowa lokacin da kake roƙonsa ya baka abu kazan nan shi ya san menene amfanin abun a gare ka kai baka san amfanin abun ba kai baka san abun ba a boye yake a wajenka amma wajen Allah a bayyane yake saboda haka Allah sai ya duba abun da ya dace da kai sai ya barka a cikin yanayi to kuma yana iya sanar da bayinsa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya san haka saboda haka da mutumin ne yazo ya ganshi yace shi dukiya yake so sai ya ce masa kai dukiya bata dace da kai ba ka zauna a yadda kake sai ya matsa ya matsa ya matsa kaga ya muna taladabi na daya bayan nan kuma da Allah ya bashi dukiyar aka aika masa ya bada zakka nan ma sai ya ƙara munin taladabi sai yace shi an dora masa haraji shi an dame shi shi an matsa masa saboda ka shi ba zai bayar ba daga ƙarshe sai ya fada cikin halaka lokacin da ya yi nadama bayan ayoyi sun sauka kansa ya yi nadama Allah ya riga faɗi hukuncinsa ga abin da zai same shi sai aka je aka bashi labari ga ayoyi sun sauka ba kansa ka zo ka tuba sai ya zo ya zo tuba ni sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka kawai ina kai dukiya ne to ka je da dukiyarka ya tafi da dukiyarsa ba a karba ba haka zamani sai na Abubakar haka haka zamani sai na Umar haka zamani sai na Usman kaga munanta ladabin da yayi a cikin neman sa shi ya jawo masa halaka to shi yasa da shi ya ce maka idza talibta mutalaban adimtahu fa zairuhu yadri wa ma daraita lokacin da kake neman abu ka rasa Allah shi ya san cutan wannan abun kai baka sani ba sannan Allah yana tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausasawa daga Allah kar ka tumi Allah ka ce dan me kai ba za a baka kaza ba saboda shi Allah ne ya sani kai baka sani ba to kaga wannan bawan Allah irin halin da ya fada ciki ya koma wannan wajen sai yace mana inna fi tilkal qissatu la ibra yace a cikin wannan kissa da aka bayar na tarihin wannan mutumin shi Salabatu bin Hatib yace akwai abun lura li'ulil nuha ga ma'abota hankali allazi yaqiluna al-umura aqlan yamna'uhum min al-istibta'i wal istijab yace a ciki akwai abin lura ga masu hankalin da suke gane cewa lamura fa idan ka ɗora su akan hankali sai ka gane cewar idan an hana ka an maka jinkiri lokacin da kake nema ko an gaggauta maka cikin neman ka duka jarabawa aka maka wa aqalan yamnahuhum sidqul iman bi anna rabbul maw'ud mad'u alimun wa hakimun sannan zaka fahimta a cikin wannan tarihin da aka bayar cewa imaninka zai baka ka gane cewa in ka gaskata imaninka cewa ubangijin nan da kake roƙonsa shi masani ne kuma shi gwani ne ya alamu ma yanfa'u fayuta ya san abin da zai amfanar da kai sai ya baka wa ya alamu ma yadurru fayasrifuhu anil abdi salih bihi ya san abin da zai cutar da kai sai ya tunkudar abin daga kai bawa mai roƙon لأنه لا يضع في اليدين مبسوطتين إليه تضرعا إلا خيرا lalle shi Allah madaukakin sarki ba wanda zai bude hannayensa ya roke shi yana mai kaskantar da kai sai Allah ya zuba masa alheri a ciki qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi da dan Allah subhanahu gare shi ya ce inna Allah rahimun lalle Allah mai jin kai ne karimun mai karamci ne yastahi min abdihi yana jin kunyar bawansa an yarfa ilaihi yadaihi ya daga hannaye yana roƙonsa sun mala ya za fihi ma khairan sannan ba zai sanya masa alheri a cikin hannu ba Allah baya yin haka in dai ka daga hannunka ka roki Allah to Allah zai sanya maka alheri a ciki wa ma min muslimin yad'u bi da'watin ba wani musulmin da zai yi zai roki Allah wani roko laysa fiha ismu a ciki babu sabo wala qati'atu rahimin sannan kuma babu yanke zumunci illa atahu Allahu bi ihda salasin har sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda biyu guda uku imma an yu'ajjila lahu da'watahu ko dai ya jinkirta masa roƙonsa ya gaggauta masa roƙonsa ya biya masa bukata wa imma an yadda kira halahu fil akhirati ko kuma ya aje masa abun a lahira wa imma an yadfa anhu min as-su'i mislaha ko kuma ya tunkuɗe masa mummunan abu kwatankwacin wannan abun da ya roƙa din qalu idan naksir sai suka ce lalle zamu yi ta yin addu'a kenan kala sai ya ce Allahu akbar Allah ya fi ku yawa lizalika saboda haka kala ahadu salihina ɗaya daga cikin salihan bayin Allah imam imam dalawaldi rahimahullahu ta'ala yake cewa yaksha ala man khalafa wa qad wa qala qad da'awtu falam yastajib li an yahruma al-ijabati yace ina tsorata ma wanda ya saba yace na roka amma har yanzu ba a bani ba an haramta mini wa ma kana maqamaha min ad-dikari wat tafkir wata kila kuma maqaminsa shine an tanadar masa da abun kuma wat takfir ko kuma ya jawo masa ya samu kafirci a cikin haka to anan wajen dai kuma abun da yake so ya ga mana shine kai da kake nema wajen Allah tabaraka ta'ala ka gane a cikin hankalinka abun da ka nema a wajen Allah lokacin da ka fita neman kan nan in Allah ya ga dama zai jinkirta in ya ga dama kuma zai gaggauta maka duk zai iya yin wannan yanayin guda biyu sannan sai imanin ka ya gaya maka cewa wanda kake roƙon nan fa masani ne gwani shine Allah tabaraka wataala ya alamu ma yanfa ya san abin da zai amfanar da kai sai ya baka shi sannan ya san abin da zai cutar da kai sai ya tunkuɗe shi daga gare ka kai yanzu ka sani ne ka san abin da zai amfanar da kai ka san abin da zai cutar da kai ai baka sani ba wataƙil kana tsammanin abun amfani ne kuma cuta ne wataƙil kana tsammanin abun cuta ne alhali kuma amfani ne to ashe in kana roƙon Allah duk wanda Allah ya baka a ciki sai ka karɓa sannan sai ya ce duk bawan Allah da ya buɗe hannayensa yana mai kaskantar da kai ya roƙi Allah to Allah ba zai bar hannunsa haka kawai ba dole Allah zai zuwa masa a cikin hannu Allah zai bashi ka san nema a wajen Allah ba wasu kayan addu'a ba ko ka fita kawai haka yanzu ka fita kaje kaje ka fita neman wani abu nema kake a wajen Allah in Allah ya amsa sai ka samu to saboda haka in dai ka sa a ranka cewar nema kake a wurin Allah to Allah ba zai barka ba Allah zai baka shine sai ka mana hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah fa mai jin kai ne mai karamci ne yana jin kunyar bawa ya daga hannu ya roke shi bai sanya masa alheri a cikin hannun sannan ba in dai ya ɗaga hannu ya roƙe shi to zai sanya masa alkhairi a ciki wani zai ce to ai shi yanzu ya yayi roƙo yayi yayi shi bai ga komai ba ko zai iya wani haka ya ce shi ai yayi yayi yayi roƙon yayi ko kuma in fita nema yake ya ce yau ne yake nema yayi abu kaza yayi abu iri kaza yayi iri kaza har yau bai samu komai ba kuma a ce idan mutum ya roƙi Allah Allah zai sanya masa alheri shi bai gani ba to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani hadisin ya ce ba wani musulmin da zai roki Allah a yanayi guda biyun nan da muka faɗa ko ya daga hannu ya yi roko ko ya fice ya nema amma da sunan cewa Allah ne zai bashi in dai ka fita kana nema a cikin neman kan nan babu sabon Allah baka hada sabon Allah a cikin neman ka sannan baka yanke zumunci a ciki wato ma'ana yanke zumunci shine ka je ka roki Allah ya cutar da wani dan uwanka ko kuma a a cikin neman kan kana cutar da wani kana nema ma kana cutar da wani to nan kaga an samu matsala damun in aka ce baka yin sabo a ciki shine ba sabon Allah a cikin neman ka kowane iri ba wani abu da kake na sabawa Allah a ciki ko wasu dabaru da zai jawo ka cire ba ko wani abu mai kama da wannan a ciki baka yi sannan baka saba zumunci saba zumunci kuma shine ka cutar da wani misali kai ne babba a cikin harkar amma kana cutar da na kasanka to kaga an samu yake zumunci kenan a ciki to in dai babu abu biyun nan a cikin mutum ya roki Allah ko kuma yake nema wajen Allah sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku in ma an yi ajiyar lahu da'awatan ko a gaggauta masa addu'arsa ya samu biyan bukata tashi ɗaya sai ya ga duk lamuransa suna tafiya yadda yake so duk lamarin sai ga kawai lamarin sa in dai nasa ne kawai gaba gaba yake gaba gaba yake yana samun biyan bukata duk abin da yasa a gaba bukatar za ta biya za a iya masa haka ko kuma an yadda kira halahu fil akhirati ko kuma a jinkirta masa abun sai ya je lahira gan shi zai ta nema zai ta roƙon Allah amma ba abun da zai canja ba za ka biyan bukatan ba a zahiri sai ya je lahira in aka bude sai ce kai shi da ya sani ma da ba biya ko ɗaya ba haka zai ce in ya je lahira aka bude abun da aka tara masa sai ce kai shi ashe da ya sani ma da duma an basu sai ya zo ya gani to wannan yanayin kowa yana samun sa yana samun sa kowa duk aikin alherin da kai in ka je lahira ka gani ka ga irin addu'o'in da kai ta yi neman da kai ta yi kaga kuma ba a biya maka a duniya ba ka gansu a lahira nan sai ka ce da ashe da duma an basu da ba a biya ba kaga yanayi na biyu da za a maka kenan ko kuma wa in ma an yadfa anhu min su'i misliha ko kuma a tunkuɗe wani mummunan abu ka tankwace abin da ka roka kai ne yanzu kana ta addu'a Allah ka ban kaza Allah ka ban kaza kana neman wani abu Allah baka sai Allah ya duba ga wani abun da aka kaddara da zai same ka mummuna saboda wannan addu'an da kai ta yi sai a canja ba a baka wancan din ba amma wannan mai munin ba zai zo yadda ya taho ba sai a canja masa yanayi kaga dai an samu biyan bukata amma kai dan adam ba dole bane ka gane an yi hakan ma za a yi hakan kai baka san an yi ba an yi amma baka san an yi ba malamai suna cewa irin wannan shine idan mutum yana tsayawa da addu'a an rubuta a kaddararsa ga abin da zai same shi zai karye misali da rana da lokaci da komai ga lokacin da zai karye to yana ta roƙon Allah yana ta addu'a yana ta addu'a kuma akan wata bukata wata kila yana so ta biya kaman yaya lokacin karen nan in yayi sai ya tuntube kawai sai ya tuntube shi kenan kaga shi ba buɗe masa littafin aka yi gani ya ce aka ce lokaci kaza zaka karye ba ba bai saba labari ba sannan ba zai gane cewar fa wata Allah masa wani abu ba ba kowa bane hankali su zai kan wala to amma bayan Allah nazari sosai suna nazari in mutum ya roki Allah ya ga abun shiru to sai ya dawo ya nazari ce to wata fa an biya min wata bukatar da ban sani bane to idan mutum ya roko yana samun waɗannan yanayi guda uku ko dai a gaggauta a biya masa a lokacin ko a jinkirta masa a lahira ko kuma a ɗauke wani mummunan abu da za zai same shi ya dawo bai same shi ba saboda haka sai ya ce wani malami yana faɗa cewa ana tsorata wa mutumin da yake sabawa da yake cewa na roki Allah har yanzu ban ga biyan bukata ba to ana tsorata masa za a haramta masa amsawa inda yana faɗan haka to zai zo ma ba zai gana ganin amsawan ba Allah ba zai amsa masa ba sai a bar shi a haka kuma baya cikin wanda za a tanadar musu a lahira ba amsa masa ba amma kuma ba a tanadar masa a lahiran ba saboda mai saboda abin da hankalinsa da tunaninsa yake gaya masa bai yarda da cewar a'a Allah ya tanadar mu alahira bane bai yarda ba ni na yi roƙon nan har na gaji har yanzu shiru kaza kaza kaza kaza ya ta maganganu to yayi asara kenan shi bai samu ba a duniya sannan lahira ma ba za a tanadar masa ba amma in ya yarda da cewar Allah ne bai ga dama ya bashi ba sannan wannan tanadi za masa lahira to in ya je lahira zai gabu sannan wannan zai iya jawo masa kafirci ma ya ki yarda da ikon Allah to saboda haka in kana nema da aka faɗa da shi yace za ta linta matalaban adimta hudin nan fa zai ruhu yadri wa ma daraita ana so ka maida lamarin wa Allah ne ko ka samu ko baka samu ba in ka samu ka gane cewa Allah ne ya ga dama ya baka in baka samu baka ce to alhamdulillah Allah ya tanadar min da wannan abun a lahira ka sa a zuciyarka haka saboda yadfa'u ma yadur lutfan minhu Allah yana tunkudar da abin da zai cutar da kai saboda tausasawa daga gare shi kar ka tumi Allah balle ka tozarta to saboda ka ko ka samu ko baka samu ba ka mai da lamarin wa Allah kowanne ka dauke shi samu ne kowanne ka dauke shi a matsayin an baka ne wani yanayi ne na bayarwa to ina ga zamu dakata ne insha Allah a cikin wannan baiti da yake magana akan abin da mutum yake nema in ya samu ko bai samu ba ya gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi san cutar wannan abun kai baka sani ba Allah ya tunkudar da abun da zai cutar da kai saboda tausasawa a gare shi kar ka tumi Allah balle ka tozarta insha Allah idan aka sake zama dai za a karar da bayanan da aka kawo akan wannan baitin ko waɗannan baituka guda biyu wanda sun kunshi abubuwa da yawa wanda ya kamata mai nema ya mai da hankali a kansu mai roƙa a wajen Allah ya mai da hankali a kansu nema kamar yadda muke faɗa kullum nema guda biyu addu'a kake yi ko kuma a nema kake Allah biya bukatunka na rayuwarka ta duniya nema abinci kake fita a sana'a kake yi ko me kake yi ana so ka mai da shi wajen Allah ne ko me kake yi in ka mai da shi wajen Allah to sai Allah ya karba amma in ka mai da shi cikin dabaranka da wayonka to Allah sai ya barka sai ya maka istidraji kenan ya kama ka bayan kuma sai ka fada cikin wani ne mummuna wanda ba a fatan sa abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu gane abinda shi yake so mu gane a cikin wadannan baituka masu albarka albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu na cikin wanda za a yanta a wannan wata na Ramadan albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu'jizan sa albarkacin shi tijjan da karamar sa albarkacin Ibrahim faidar sa albarkacin Alquran da ayoyin sa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.